والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci mai albarka a wannan rana ta lahadi ko bakwai ga watan azumi ba Allahu akbar Allah ya amsa mana yau bakwai ga watan ramadan sannan kuma shine majalisinmu na bakwai a cikin suratul baqara aya ta 183 wanda jiya mun dan yi su a gurguje a gurguje yau za mu karasa bayani kan wayannan ayoyi din insha Allah akwai hukunce hukunce da yawa da muka tsallake jiya kuma gaskiya in muka wuce kamar mun zalunci ayar da kuma masu sauraro akwai abubuwa da muke so insha Allah insha Allah tabaaraka ta'ala a fitar da su a ciki ubangiji ya mana tawfiki Allah ya mana dace a ciki alaramma ka sake karanta wayannan ayoyi din ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين نعم ubangiji subhanahu wata'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani kutiba alaykumus siyam an wajabta muku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kama yadda aka wajabtawa wa'anda suka zo kafin ku la'allakum tattaqun illa ta yin azumin sababi da yasa ake yin azumi shine ko a samu tsoron Allah yin azumi yana jawo tsoron Allah da imani mun yi bayanin wannan ayar jiya mun fada mun ce wannan kaf din littashbih ne at-tashbihu bainal kitab ko al-kitaba bil kitaba ne ba al-maktub ba muka dan bada misalai a kansa to ubangiji ya fardanta wa 'yan bayan mu azumi kamar yadda mu ma ya fardanta mana an ruwaito cewa farkon musulunci al'ummar da take can baya ta kasance azuminta ita kwana uku ne three days ne suke yin azumi kwana uku ne musulunci da ya zo kamar yadda tabbata abdullahi bin mu'azu bin jabal abdullahi bin mas'ud abdullahi bin abbas ata ibn abi rabah da qatada da dhahhak suka ce lam yazal hadha mashru'an min zamani nuhin wannan azumin tun zamanin annabi nuhu ake yin sa ila an nasakha Allahu dhalika bi siyami shahri ramadan wannan kwana uku uku din ba mu bayanin nan jiya ba da can baya ana jin sa tun zamanin annabi nuhu har jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu jahiliya ba ana wannan azumi din a irin sifa nasu sai da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ya azumci wani kaso daga irin wannan azumi din sai Allah ya soke shi ya kawo musu watan ramadana sannan da aka kawo watar azumin watan ramadan din to mu ma azumin namu da wata sifa ce ta daban ba irin yanzu yadda muke azumtanta ba yake cewa faman kana faman kana ayyaman ma'dudat wasu kwanaki ne kididdigaggu faman kana minkum maridan yanzu an fara gaya mana azumin mu mu musulmai ba irin azumin dadin ba a azuminmu na musulmai a farkon fara azumi duk wanda ba shi da lafiya au ala safarin ko ya yi tafiya fa'idatu mai ayyamin ukar an yadda ya sha amma shi sai ya biya ku gane bambancin sababin tafiya in ya sa ka sha azumi ko rashin lafiya to za ka biya almaridu wal musafir za su biya saboda su akwai mashakka akwai damuwa ta tare da su amma mai lafiya mazaunin gida ba shine kishiyar matafiyi da mara lafiya ba mai lafiya kuma mazaunin gida wanda yake iko yake da iko zai yi azumin so shi an bashi zabi an bashi zabi ko yayi azumi ko ya sha in sha asama in sha afta amma in ya sha kowace rana zai shayar da miskini guda daya a ranar da ya sha shi yasa Allah subhanahu wataala sai ke cewa wa man tatawwa khairan fa huwa khairul lah idan mutum ya dama wajen ciyar da miskini ɗaya ya ciyar da miskini uku wannan ya ƙara wa kansa lada ko zakkar ka ne ka zo fitar da zakka ka yi lissafi sai ga miliyan goma ne za ka fitar sai ka ce to kai a miliyan goma na bari ka ƙara wata 10 miliyan ka fitar da 20 miliyan faman ta tsawa khairan fa huwa khairul la ko mutum ka fara rantsuwa ta kama shi ko it'amu asharati masakin min awsati ma tutimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba it'amu asharati masakin dinnan ciyar da miskinai goma ga wanda kafarar rantsuwa ta kama shi sai ka ciyar da miskinai hamsin sauran da kai ƙari fa man tatawa khairan fa huwa khairul lahu to sai zama nan mazaunin gida in ya kiyin azumin da gangan ba shi da matsala a farkon musulunci amma kafaran sa shine sai ya ciyar amma sai Allah yake cewa wa anta sumu khairul lakum ku yi azumin amma shi yafi muku alkhairi in kuntum ta'lamuna in kun san girman abin da ke cikin azumi kaga annabi a hankali yanzu a hankali a hankali wannan shi ne magana ta Abdullah ibn Abbas da Ibn Mas'ud da Mujahid da Tawus da Muqatil ibn Hayyan wa ghayruhum min as-salaf dan haka Allah yake cewa wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskinin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun Imam Ahmad Imam Ahmad ibn Hanbal ya zubo isnadinsa har ya taho zuwa ga mu'azu bin jabal yake cewa azumi ya samu wasu diversion guda uku stages daga nan a canja a koma nan daga nan a canja zuwa nan haka ita ma sallah wannan stages guda ukun ta bi to ba za mu tsalle bari mu tsallake na sallah tun da ba ita muke ba sai ke ce amma shi azumi shi azumi lokacin da annabi ya zo madina sai kasance yana azumtan kwana uku uku wannan ga wuce shi ko sannan sai ya hada a cikin kwana uku uku nan sai na azumtan ashura ashura kun ga sau ɗaya ne ai duk wata yana kwana uku uku sannan in shekara ta yi a cikin wani wata ne ake ashura muharram ko tara zuwa goma ba to sai annabi ya hada da wannan to summa inna allaha farada siyam sai Allah ya wajabta azumi sai ya saukar ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum yanzu kun ga mun gama step na farko ko azumin kwana uku uku da ashura to mun zo na biyu wannan fassarar da muka yi kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum mazaunin gida in ya ga dama ya azumi in ya ga dama ya sha amma ya ciya ba shine state na biyu ba ila qawlihi wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه wannan ya wadatar kaga dama kai azumin kaga dama ka sha amma ka ciyar da miskine hakan yayi thumma inna allaha azza wa jalla anzala al-aya ukhra yanzu mu je stage number 3 sai kuma ubangiji sai ya saukar da wata aya daban shahru ramadan alladhi unzila fihi al-qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum shi ma sai aka soke wancan sai zamana tilas ne kowa sai yayi sai mu'azz bin jabal yake cewa fa athbata Allah siyamahu 'ala al-muqim as-sahih sai azumin ya zama wajibi ga mazauni lafiyayye kun can ayatan mun ce mazauni lafiyayye ba sai yayi ba mun gane ko wa rakkasa fihi lil marid wal musafir amma maran lafiya da matafiyi su wancan ruksan ayan bata tabu ba wa thabata al-it'amu sannan ciyarwa kuma sai ta zama tana nan tana tabbace lil kabiri alladhi la yastati'u siyam ga wanda bashi da ikon azumi mun gane ko wannan in ka hada su stage guda guda biyu ne duka ka cire ka hada hadda ashura duka suka bai stage guda biyu fa hadani halan wannan sune hali guda biyu to hali na uku kuna ji hali na farko ba azumi uku uku ba aka soke shi sai aka zo aka ce musu suke yin azumi wanda ya ga dama ya azumi wanda ya ga dama ya sha ya ciyar kai a ƙarƙashin sai aka ce ba maganin ciro ba kowa ya azumin to amma bayan an ce kowa ya azumin shi ma akwai wani hukumi da aka saka musu ya hukumin shine duk shine na uku hali na uku kenan shine duk wanda ya dau azumi lokacin buɗe baki ya zo aka kawo abincin buɗe baki bai ci ba har yayi bacci to abinci ya haramta a gare shi zai yi tazarci a wannan ranar sai washe gari malam anas kun ga stage number 3 zai yi tazarci ko kuma ka kuskura aka kawo abinci baka ci ba ko ka tafi kwaramniyarka baka yi buɗe baki ba har kai sallan isha to nan ma abinci ya haramta a gare ka matarka ta haramta a gare ka ba za ku tance ta ba in kai bacci wata ruwa tana nuna har matar a matsala kenan har in ka dawo maka samu matar ta yi bacci duk kun shiga matsala yanzu misali ba ɗazu mun yi buɗe baki ba to lokacin buɗe bakin dukkan mu mun ci abinci sai awal keci shi ya dawo bai samu ya ci abinci ba ina bai zo ba ko shi bai samu ya ci abinci ba yana zuwa ya gaje ce ke je ki kawo min abinci kafin ta dawo ta samu akan kujera yana bacci to wallahi ba zai ci ba zai bude baki ba sai gobe kuma tazarci da washe gari ma zai ƙara yin haka ya bacci kafin bude baki zai tazarci sau nawa to wannan ma rahamar Allah sai yazo sai canja mana sai ce uhilla lakum laylatas siyamin rafathu ila nisaikum an halatta muku daren azumi ku kusanci iyalanku hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna sai aka ce wakulu washar ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyad min har al-fitr ya fito nan kuma wannan sune stages guda uku fito da wannan stages din zai ƙara haskaka mana wannan ayan da kyau let me put it as tutorial alaramma azumi stages nawa ya wuce eh stages nawa ne hudu ko biyar hudu ba hudu ba ko kuma biyar dai eh o uku ne to wanne ne uku na farko ya aka kawo shi eh na'am niyya ko kace me ko kai ma kai baccin ne kafin bude baki ina ga kai waya yau da safi yau da rana ba kai waya ba to rashin wayan nan tana takura ka alaga ta bana awal keti yawa a ka rabu da shi ka bani da shi awal keti stages nawa uku na farko azumin da ya shige kwana nawa kwana uku sai annabi ya kara da aka kara masa da me da ashura ko ko tasuwa wayannan guda biyun ashura tasuwa yana yin su a shekara ita sau daya daga nan sai aka soke kwana uku sai aka dawo da shi me sai aka mai da shi azumin watan ramadan ba yawwa amma marar lafiya da matafiyin sun yi tafiya dole sai sun biya mazaunin gida in ya ga dama ya yi in ya ga dama ya sha daga baya sai aka zo aka ce an ma soke kowa sai ya yi mai kowa sai ya yi azumi din wannan shine stage na biyu ko stage na uku fa yawwa an mai da azumi wajibi amma eh yawwa amma da sharuɗa ciki sharuɗa shine karka yadda baka yi buɗe baki baka yi bacci in ku kai kai bacci baka yi buɗe baki ba za ka yi me za ka yi tazarci to daga baya rahamar Allah sai zo ya ce mana uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum sai aka ce an halatta babu damuwa to ina ga duka wannan fa'idan shi ta ce ban faɗa jiya ba sauran duka na yi bayani zan ɗan taɓa wasu abubuwa kaɗan an yi ta sabani ayan sokekkiya ce ko ba sokekkiya ba ce abdullahi bin abbas yana ganin ba a soke wannan ayar ba yana ganin ba a soke ba kawai wasu dan hukunce-hukunce ne aka yi ƙari a kai ga abin da abdullahi bin abbas yake fada a hadisin bukhari imam bukhari hadisinsa na ishaq da da rauhun da zakariya bin ishaq da amr ibn dinar daga ata kun san ata dalibin ibn abbas ne ko mun fada ko ata ibn abi rabah yake cewa naji abdullahi dan abbas yana karanta fadin Allah madaukakin sarki wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin qala ibn abbas wannan riwayar bukhari kenan imam bukhari hadisi na 4505 abdullahi dan abu zake cewa laysat mansukha ayar ba soke ta ba huwa lishaykh kabir tana magana ne kan tsoho wa alal ladina yutiqunahu tana magana kan tsoho wal mar'atil kabira da mata tsohuwa la yastati'ani an yasuma wanda ba su da karfin su yi azumi fayut'imani makana kulli yawmin miskinan kullun sai suke ciyar da miskini haka jiya sai muka kara muka ce haka mara lafiyan da likita ya faɗa ya ce wannan rashin lafiyan ba zai warke ba kawai ya daina azumi to shi ma zai ta ciyarwa haka da yawa mutane suka ruwaito daga sayyid ibn jubair da kuma ibn abbas abubakar ibn abi shayba abubakar ibn abi shayba yayyo ruwayansa daga abdurrahim daga ashas ibn sawwar daga ikrima daga ibn abbas ikrima shi ma dalibin ibn abbas ne daga ibn abbas yake cewa wannan ayan ta sauko ne wa alal ladina yatiquna wufidiyatun ta'amu miskin fi shaykhil kabir kaga banda ata da yayi riwaya daga ibnu abbas shi ma ikrima ya ruwato daga ibnu abbas yana fassara mana cewa a game da tsoko ne alladhi la yatiqu sum wanda ba zai azumi ba alladhi yatiqu alladhi la yatiqu sum summa da'uf farakhasa lahu sai farukhisa lahu sai aka masa sauki an yut'ima makana kulli yawmin miskina ciyar da miskini yadda matsalan take wasu malaman tafsiri kamar su imamul kurtubi su sun tafi akan cewa wannan akwai nasko a ciki shi yasa imamul kurtubi yake cewa fahasilul amri summary na mas'ala din annan naska thabitun fi haqqi sahihil muqim an yi nask a haƙƙin mazauni mazaunin gida lafiyayye bi ijabi siyam shi an wajabta masa azumi kuma in kun duba kusan zahirin ayan haka ne shi kuma ibnu abbas yana tabbatar mana alal ladina yutiquna hudin nan mun gane ko bi qaulihi faman shahida minkum shara falyasumhu sai aka soke wannan sai aka sawa kowa ya zama wajibi shi yasa yake cewa wa amma shaykhul fani alladhi la yastati'u as-siyam falahu an yuftira wala qada'a alayh tsoho da ba zai iya azumi ba su a wajen su a fatawa ta wasu daga malamai shi in ya sha ma babu wani ramu ko a gare shi dab a ɗaya daga cikin kauli guda biyu na malamai amma magana mafi inganci magana mafi inganci shine in ya sha tsoho da ba zai iya zuwa za a ke ciyar masa saboda me saboda dalilai da zamu karanta a yanzu nan insha Allah tabaaraka wa ta'ala na faɗi sabanin guda biyu ko wasu na ganin tsohon ma da ba zai iya zuwa ba kwata kwata in ya riga ya tsufa ko wacce ne wasu zaitun wa turi sinin menene can aka faɗa abin nan mutum zai dawo rayuwarsa ta da ثم رددناه أسفل سافلين كما رأي أسفل سافلين رددناه أسفل سافلين da yaro ba yana karami ba ana rike shi a majanyi ana yawo da shi aka fara koya masa tafiya ya fara koyon tafiya yake yi da kansa yana yana faduwa har ya miƙe har ya fayo ya koyi gudu har ya koyi tafiya ko ina har ya iya daga gatari da magirbi zai iya abu kama hawa ya hau sama zai iya falfalawa zai iya buge mutum biyu waɗanda ba su kai shi ƙarfi ba ba ƙarfin yana tafiya ba idan ya kai shekara hamsin zai fara mai baya baya baya baya idan bayan ta yawa zai akwai possibility ya dawo majanyi ko babu very very possible wani tsohon in ya tsufa har pampas ake sa masa na so in baku wannan introduction don ku gane fikihun mas'alan malaman fikihun in suka tashi in suka ji sun yi fatawa ko sun zaɓi ƙauli to ƙwaƙwalwarsu ne take caji ba zai ya dawo yaro ba to tun da ya dawo yaro yaro akwai azumi a kansa ne babu ko to shi ma in ya shaya za ka ce sai ya biya azumin sai an ciyar masa ba zai ciyar ba haka suka faɗa a ƙaulinsu amma magana a mafi inganci shine manyan malamai suke kai wa alaihi aktsaru ulama annahu yajibu alaihi fidyatun an kulli yawmin miskin kowace rana sai ya ce wannan ita ce magana mafi inganci wancan da aka yi kiyasin sa ya koma yaro ya zama yaro ba sai ya ciyar ba kamar yadda yaro in ya sha azumi ba za a ciyar masa ba haka shi ma tsohon a'a ai tsoho ya riga ya shiga marhalan da ba a dawa ita baya haka ibn abbas da kansa ya ce a'a akwai ciyarwa da kuma da yawa daga cikin salaf ita ce fatawa ta ibn abbas shine imam al-bukhari ya zaba amma tsoho ya fara kenan ga maganarsa to bari mu dawo Anas ibn Malik a cikin riwaya ta Imam Bukhari Anas ibn Malik bayan ya girma mun gane ko bayan ya girma kowace rana in ya sha azumi sai ya nemi miskini guda ɗaya sai ya bashi biredi ya bashi ruwan ya bashi nama ya bashi romo da zai ci da biredi din kamar yanzu mu gurin mu a ce ka bashi shinkafa da taliya jalof ne da miya da nama da fiyo wata kamar ka faɗi haka ka ce da mutum da shi kenan wannan ranar ka gama da ita anas bin malik mun gane ko anas bin malik a wata riwaya kenan da ya manyanta ya girma banda wancan da yake na kowace rana ɗin wani lokaci ya kasance daga an ce yau an ga wata yau an ga wata eh gobe za a ɗau azumi in an ɗau azumi to sai ya tada miskinai talatin a rana ɗaya dukka sai ya ciyar da su lokaci guda sai ce na yi azumin wata na gama saboda kai ma tsoho an baka wannan dama din in advance in ma ka mutu cikin ramadan din sauran a sa maka shi cikin sadaka yau ga ibadan da aka yadda ayi ta in advance saboda haka Anas bin Malik ya kasance na yin haka Musnad Abi Ya'la da Imam Al-Haythami duka suka ce rijaluhu rijalus sahih hadisi ne wanda ya inganta to ibnu kathir ibnu kathir ya dauki wata wani ra'ayi na abdullahi dan umar kuma ibnu kathir ya ci gaba da fatawa akan ta akan wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin yake cewa wa mimma yalhaqu bi hadha al ma'na abinda za a iya bashi wannan hukuncin shi ma in ya sha azumi ba sai ya biya ba sai dai ya shayar kawai ya ciyar kadai shine alhamilu wal murdi'u mace mai ciki da mai shayarwa idza khafata ala anfusihima aw waladaihima inda suna jin tsoro game da cikin su ko kuma ga dan su fa fihima khilafun kathirun bainal ulama akwai sabani mai yawa tsakanin malamai wasu malamai suka ce in sun sha in sun warke ciyarwa kawai za su yi suma suka dauka wa alal ladina yatiquna wasu kafa dalili wasu suka ce a'a in sun sha hukuncin su hukuncin marasa lafiya ne domin ciki rashin lafiya ne shayarwa shi ma rashin lafiya ne ai ba an tsotsa nonon jikinta bane ta zama ba ta da karfi ko dan ya zama na bashi da lafiyan da dole sai ya sha mamanta ita kuma sai ta sha azumi wasu suka ce rashin lafiya ne in ta sha mara lafiya kuma an ce an mun fada fa iddatun min ayyamin ukhra to maganganun sun yawa wasu ka ce yuftirani wa yufdiyani wa yaqdiyan za su sha kuma su biya kuma su ciyar wannan shine malikiyar mu to he anan gudu he mu ce malikiya kun yi tsanani ka ciyar kuma ka biya sai kauri na biyu yafdiyani faqat za su za su ciyar kadai ba za su biya ba wala qada ababi wannan kuma za mu ce yayi sassauci wakila wasu kuma suka ce yajibul qada bila fidya wajibi ne su biya ba sai sun yi fidiya ba wannan ita ce kauli mafi inganci shine abin da Sheikh Ibn Abdullah Ibn Abdulaziz Ibn Abdullah Ibn Bas yake kai shine zabin Sheikh Muhammad Ibn Saleh Al Uthaymin shine zabin Sheikh Fauzan shine zabin Sheikh Abdul Musin Abbad Al Badari shine zabin manya-manyan malaman mu na zamani shine fatawa ta abin nan Mujammal Fiqh Islami sannan ita ce fatawal Azhar duka sun yi fatawa akan wannan amma Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani da wasu daga cikin ɗalibansa su irin su Bashir Ali Hassan Salman da makamantansu sun ɗauki ra'ayin Abdullahi ɗan Umar suna ganin cewa ciyarwa kaɗai za a yi ba za a biya azumin ba amma in ka ɗauka kaga dilala na aya ɗin Abdullahi ɗan Umar kusan ba shi kaɗai ne da wasu kaɗan daga cikin sabbai suka ɗan tafi akan wannan fatawa ɗin an samu an samu mukhalif an samu inda suka saba musu lalle da lalle mai ciki in ta ci ta karya azuminta ko kuma mai ‘ya'ya mai shayarwa to ya halatta ta sha azumin amma kuma za ta biya ba da ciyarwa ba rama azumin za ta yi ta ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa 'ala alladhina yutiquna fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamuna kun san mun yi maganar matafi mun yi maganar matafi an yadda ya sha azumi ya yanayin shan azuminsa yaushe zai fara shan azumin da yaushe zai fara yanzu misali gobe zan yi tafiya tun daga yanzu na yi niyya gobe zan yi tafiya zan je umra ayyato zan ce zan je kano ne ko bauchi zan je umra karfe bakwai ko kuma mu ce karfe takwas haka na safe nake so na bar gombe ya halatta da safe na ci dumame ومن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى ni kuma nayi niyan tafiya tun daga nan ya halatta washe gari ku yi suhur dinku ni kuma in ce kar a tashe ni sai asuba na zo ne sallan asuba da safi a mun dumame na ci abinci na kama hanya tunda na san lalle zan yi tafiyan na gaban kudarcewa in ma na dau azumin daga na dau hanyar Kano ai na zama matafi zan sha zan sha ruwa ya halatta na yi niyan shan ruwan tun da daddare washe gari da safe na fara cin abinci na ya halatta ko bai halatta ba wannan ittifakan malamai suke cewa almusafiru matafi baya kwana da yunwa ai baya kwana da niyya mazauni ne yake kwana da yunwa shi matafi akwai ka'ida fiqhiyya min shartihi al'amal shi sharadin sa ba niyya bane al'amalu wan nuhudu yau aga ka tashi din ka san ba kaza zaka tafiya gobe ba to yanzu sunanka ba matafi ba amma washe garin karfe bakwai ɗin ta yi ka tashi da suhur ɗinka ko ka yi niyyar matafi to kai mazauni ne za ka tashi da asuba ka yi suhur duk da faka yake za ka yi tafiyan da safe karfe bakwai takwas in ka fasa tafiyan ba bayan ka ci da wame da safe kaga shi anas matsalansa ke ana faɗan cewa a ci abinci ne ce ƙwarai wannan shi ya zaɓa to ka gani ba za ka yi haka ba ba za ka ci abinci ba sai in ka fara tafiyan da ka fara tafiyan dama ka sa an soya maka chips an saka maka abin nan ketchup an saka maka yar miya aka ci ka ce aje ta a gefe kuna daukan hanya kana zuwa ina da razo yayi nisa ai kana iso kana wuce kwami ai ka bar gidajen gombe kana wuce kwami sai ka ce kai direba fa ka a nan gurin sai ka zauna in ka gara maka fara karyawa tun daga gurin saboda karka sha wahala yanzu ka fara tafiya daga nan ne ake ittifakan a wajen malamai mas'ala ta gaba to ina ga anan ita ce kaɗai ma za mu taɓa wacce ba mu taɓa ta jiya ba za mu je aya ta gaba na'am alarma شهر رمضان الذي بس.
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa shahru ramadana shahru ramadana allazi unzila fihi alqur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan shahru ramadana mubtada ko watan shahru ramadana ay tilkal ayyam ba an ce ayyaman ma'dudat ba wasu kwanaki ne ididdigaggu 29 ko 30 to tilkal ayyam wa'ancan kwanakin da aka fada shaharu ramadanin lazi unzila fil qur'an su ne dai ramadanin da ake fada wanda aka saukar da qur'ani a cikin sa da ake so ku azumta shi aka saukar da qur'ani a cikin sa daga lauhil mahfuz zuwa saman duniya complete qur'an is with 60 a daren lailatul qadr aka sauko da shi daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya daga saman duniya kuma ake ɗiba kaɗan kaɗan ake sauko da shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har aka yi shekara 23 aka gama saukar da shi an saukar da shi a daren lailatul qadri ne shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran an saukar da shi a daren lailatul qadri inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna anzalnahu fi lailatin qadri wa ma adraka ma lailatul qadri tanazzalul malaikatu ruhu fiha shi aka saukar da shi shi wannan watan ramadan din hudan wannan hal ne ai hadiyan min ad-dalala shiriya ce game da bata mun gane ko suka ce a alquran din shine hudan linnasu wa bayyinatin min alhuda ayatun wadihat sannan yana bayyane hudan linnas shiriya ne ga mutane wa bayyinatin sannan yana bayyane min alhuda na daga shiriya din ya bayyane maka ita dalla dalla ila alhaqi bima yahdi ila alhaqi min alahkam wanda zai shiryar da kai daga gaskiya ya dora kan hukunce hukunce wal furqan sannan kuma shi ne mai bayyane maka tsakanin gaskiya da gaskiya da ƙarya faman shahida duk wanda wata ramadana ya tsaya yana raye da halin lafiya minkum daga cikinku a shahar wannan wata din ya diske shi fal ya sun ya azumce shi babu wani magana wa alal ladina yatiqunahu fidyatun ta'amu miskin yanzu an ajiye waccan faman shahida minkum shara fal ya sunhu man min siyagil umum inda al usuliyin malaman usul idan suka kawo kalma ta man tana generalizing na hukunce-hukunce wannan kullum man kana maridan kenan ita nan ma wanda ya zama marar lafiya au ala safarin ko yana tafiya fa'iddatu min ayyamin ukhar ya ajje azumin zuwa wasu kwanaki na daban ko da bayan azumi ne wannan mun yi kwatankwacin ta aiko mun yi kwatankwacin ta baya ba sai an sake maimaita ba abin da yasa Allah ya muku haka yuridullahu bikumul yusra ubangiji sauki yake so da ku wala yuridu bikumul usra baya son takura muku wannan irada ta ubangiji ta kasu kashi biyu akwai irada kauniya akwai irada shar'iyya irada kauniya ita ce ma'anar mashi'a irada shar'iyya kuma bi ma'anar mahabba war rida yuridu Allahu bikumul yusra wannan wace irin irada ce malaliyu shar'iyya ce yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata Allah ya haka ne don ku cika don ku cika kididdiga na Ramadan din ko ta hanyar abin da ka sha ka biya ko ta hanyar ku cika 29 ko 30 walitukabbirullaha kuma ubangiji ya ba ku wannan falal ne don ku don ku girmama Allah bayan kun gama azumin alama hadakum ai alama arshadakum lima'alimi dinihi na daga abin da ya baku na daga symbol na daga manya-manyan abubuwa na addininsa wala allakum tashkurun ko kwa godewa Allah subhanahu wataala a bisa wannan ni'ima din kenan wannan ayar ita ce ta soke duwancin abin da muka faɗa ya zama da azumin watan ramadana wajibi ne akan kowa qala al-qurtubi imam al-qurtubi yake cewa wa fihi ida wa 20 mas'ala wannan ayar akwai masaloli guda 21 Allah rama ya ka ƙara gyara zama akwai matsaloli guda 21 amma ina jin na cire mana bifi guda tara bane ko guda takwas wanda su za mu tattauna su ma wasu ina ga zan tsallake saboda time wasu ma mun faɗe su a baya matsala ta farko shaharu ramadan shahru tun da muka fara karatu mun yi maganar shaharu ba mu yi ba sai a nan gure daga ne muka yi shaharu ramadana mun yi maganar ramadana ba mu yi ba ko ko mun yi a baya ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat ko faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhra waman kana min waman ko walal ladina yatiqunahu fidatun ta'am miskin mun ka har zuwa karshe daga nan ne muka fara shahru ramadan to yanzu mas'ala ta farko shahru da ramadan din da shahru da ramadan me yasa aka kira shi shaharu ramadan me yasa shahar ma aka kira shi shahar shaharu ramadan shaharu shawwal shaharu kalma ce mushtaqqun min al-ishhar li'annahu mushtahirun la yata'azzaru ilmuhu ala ahadin yuriduhu abu ne shahararre ko abu ne wanda kowa ya san shi shi yasa aka kira shi a shahar ba wanda ba wanda zai ce yana son azumtan watan ramadan bai san shahari saboda shaharansa ya shahara daga nan ne ake cewa shahartu saifa idza salaltu in kace shahartu saifa me kake nufi na cire takwabi yanzu gaban kowa in na cire takwabi wai ba zai ganta ba saboda ta shahara in an ce mutum shahararre ne ba kowa ya san shi ba to takwabi ma yanzu kana yin haka ba kowa ya gane ta ba sai kayo mutane bayani ai ana zuwa aka yi haka in ka zuwa da ido to kowa zai gane karatun akwai bambanci shin wannan tafsiri za a yi kowa ko wani abu ne daban to daga da aka ɗauko kalma ta shahar shi kuma ramadan an karɓo shi ne daga ramad ramad zaka ce zaka ce ramadu sa'imu yarmadu idha harra ba mai azumi yana jin zafi ba to arramt arramat yashi dai yashin yayi zafi ba ko ba wancan hadisin me ya fada salatul awwabin hina tarmad hina tarmudul fisal ko lokacin da kafan dan abin nan dan raƙumi zai fita ko dan doki ya fita yana jin zafi yana tsalle wannan tarmudul fisal to wannan zafin sai aka sifanta shi game game azumi shi yasa ake cewa ar-ramda'u shiddatul hadd kenan koda a cikin sanyi ne ko in ka wuni baka ci abinci ba sai ka ji sai ka ji da matsala salatul awabin idza ramidat idza ramidatil fisal hadisin muslim wannan ita ce matsala ta farko matsala ta biyu shin shi ramadan za ka kira shi kaɗai sunansa ramadan yanzu misali in ce ramadan ya zo ko dole sai na ce shaharu ramadan abinda ya sa na kawo wannan matsalan tana da muhimmanci abinda ya sa na kawo ta saboda bahaushe yana da matsala game da ramadan da ramadan ramadan har yana sa sunan mutum ma lamaran duk inda gaji an ce lamaran ai ana nufin ramadan bahaushe allah ya shirye shi tushin watan azumi zaka ce masa ramadan na azumci ramadan ko sai na kira shi shahru ramadan kaman yadda Allah ya kira shi yanzu Allah ce shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran sai ka ce shahru ramadan ko kuma kawai ka ce ramadan yayi mujahid dalibin abdullahi dan abbas yake cewa bai dace ba ramadan ka kira shi ramadan sai ka hada shi da shahar kamar yadda Allah ya fada a nan gurin yake cewa kuma ma akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wai annabi yana cewa la taqulu ramadan fa inna ramadana ismullahi balin subuhu kama nasabahu Allahu fil qur'an wai kar ku kira ramadana ramadan domin ramadan sunan Allah ne kuma ku nasabta shi kamar yadda Allah ya nasabta shi a qur'ani yace shahru ramadana ya kawo wannan hadisi ne wannan hadisi ne mawdu'i na ƙarya kamar yadda bin al-jauzi a cikin littafinsa al-mawdu'at ya kawo shi mujahid din saboda abin da ya tafi akai ne yake cewa balagani anna husmun min asma'illah na samu labari kaga ko shi ma da ya faɗa akwai shakku na samu labari cewa ramadan suna ne daga sunan Allah wa kana yakrahu an yujma lafzuhu li hadha al-ma'na yace da haka baya so a ce ramadan kadai sai da ce shahru ramadan domin watan Allah ne don ta dauki ramadan sunan Allah ne ramadan ba sunan Allah bane ramadan suna ne na wata ya halitta kuma yadda bahaushe yake yake sa waɗansu sunansa ramadan ya saka masa lamaran babu laifi matsala ta uku yawa tsayif kafin muce akwai hadisan annabi da yawa sallallahu alaihi wasallam ku gafa abin mamaki in wannan ya tabbata daga mujahid to ina waɗannan hadisan kuma mujahid ya tafi a kansu ga hadisan nan da yawa wanda annabi ya kira wata ramadan bai sa masa shahar ba misali hadisin imam muslim da imam al-bukhari ta abu huraira idza jaa ramadanu futihat abwabur rahma ba ko san hadisin nan ba idza jaa ramadanu futihat abwabur rahma wa ghulqat abwabun nari wa suffidat ash-shayatin annabi ya kira shi ramadan bai ce shahar ba sannan a hadisin muslim riwaya ta muslim annabi sallallahu alaihi wasallam idza kana ramadanu futihat abwabur rahma ya kara ya kara maimaita wannan lafazi din wani waje annabi sallallahu alaihi wasallam a riwaya ta muslim shi ma ta hanyar abu huraira annabi ke cewa atakum ramadan shahrun mubarakun to duk da cewa anan bayan sa ya faɗi sifansa ya ce shahrun mubarakun amma abu ɗancan hadisan muku na abi hada shi ma da shahar ba kwata kwata saboda haka ya halatta ramadan ba tare da ka hada shi da shahar ba ka kira shi ramadan a ramadana azumi nawa ake binka ka azumci ramadan babu laifi saboda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam mas'ala ta gaba malamai suka sabani da ya ake ganin watan ramadan din nan yayi shaidan ganin sa mutun nawa ne suke ganin watan ramadana imamu malik da imamu shafi'i mun gane ko suka yi sabani shin mutun daya ne mutun daya in ya ga wata za a iya dauka ko sai sun kai biyu in an ce an ga watan ramadan mutum ɗaya ne ko sai an ga biyu imam malik yake cewa ba a karban shaidar mutum ɗaya domin shahada ce ta ganin wata fala yuqbalu fiha aqallu min isnayn dole sai an ga mutum biyu wannan kuma magana ce mai ƙarfi imam shafi yake cewa da abu hanifa za a iya karban mutum ɗaya ganin mutum ɗaya saboda hadisin abu dawud so kawo dogon hadisi almuhim dai magana mafi inganci shine mutum biyu ake karban ganin watansu su matsala ta gaba to yanzu tun da mun ce mutum ɗaya ba a karɓar ganin watansa to sai kai kaɗai ɗin ka ga wata duk garinku ba wanda ya gani sai kai kaɗai ka nemi na biyu da za ku je ka je ka gaya wa sarki kai fa ka ga wata ka zauna tun karfe bakwai ba bakwai yawanci yake gani ba tun bakwai har sha ɗayan dare ba wanda ya zo ci shi ma ya gani sai kai kaɗai sarki ya ce to ba za a karbi ganin watanka ba tun da kai kaɗai ne ka gani ka koma to kai ɗin meye hukuncinka tun da duk garin ba za su yi azumi da ganin watanka ba kai kaɗai eh ya za ka yi to wannan sai malamai suka yi saɓani ga wanda ya ga wata ya zai yi ibn wahaf daga malik ibn anas yake cewa duk wanda ya ga watan ramadan shi kadai dole ne ya yi azumi shi kadai haka ne ko ba haka ba ne ah to ai yanzu kai kana da yaƙinin gobe a ramadan ne ko da sarkin gari da jama'ar duniya sun ce gobe a ramadan ba ne in dai kai ka gani ko an ƙi karɓar shaidanka dole sai ka yi li'annahu la yanbaghi lahu an yuftira wa huwa ya'lamu anna dhalika yawm min shahr ramadan haramun ne kai ka sha bayan ka san yau ramadan din ne sai ka je kai azumin ka kai kadai to wanda ya ga watan shawwal kuma shi kuma na sallah to shi kuma a fiton imam malik ba zai sha ba shi kuma ka je ka ce ka ga wata gobe sallah ka zauna har sha ɗan dare ba wanda ya zo ce shi ma ya gani to gobe in ka koma a yau in ka koma gida gobe za ka ce zan yi sallah ba sai ka yi azumi wani ba masabar malikiya kuma gaskiya ita ce magana mafi inganci wannan tafsirin da aka yi duk da cewa wasu ka ce a'a in eh wasu ka yi tafsiri suka ce in sha in ɗauka ne dole ka ɗauka in sha ne za ka sha amma a ɓoye karka yadda wani ya ganka ɗauka dole ne wannan ka ai saboda kaga ka ci watan ramadana ajiyewa kuma nan ma ka san tabbas yanzu ba watan ramadana ba ne an baka dama ka je ka sha amma a ɓoye matsala ta gaba mai muhimmanci yanzu ba sunan mu 'yan najeriya ba mu 'yan najeriya ko alhaji sunusi unique uncle cap sadiq malin salisu gombawa anas habu di general di general ne ko eh o ba di general ba to habu general yayi mu hada da malam Ahmad Ciyama kai mu hada da barista Ciyama mutum nawa mutum bakwai muna kuna ji ana gobe azumi sai suka yi tafiya Nijar suka je Nijar jirginsu flight ɗinsu ƙarfe bakwai da rabi na Nijar kun san tayar ɗin iri ɗaya ne aiko ba bambanci bakwai da rabi na Nijar suna airport sai aka ga wata a Nijar duk mutum bakwai ɗin na faɗa gabaɗin sun ga wata a Nijar suka hawo jirgi minti talatin da biyar ne ko kuma minti arba'in zuwa Abuja ka ba shi ma'awa ɗaya suka sauka Abuja ƙarfe takwas da rabi suka maci karo da sarkin musulmi a airport ba shi kenan dukkan su bakwai suka ce wallahi yau sun ga watan ramadana ya ce a ina ko gani suka ce a nijar yaya hukuncin okay ya hukuncin daukan azumin kasar Najeriya yanzu ga 'yan Najeriya sun ga wata a Niger sun dawo Najeriya sun gani sun sanar ya ganin su na Niger za a yi hukunci da shi a ce a dauka ko ba za a dauka ba sabanin gari yana da tasiri ko ba shi da tasiri ita ce matsala ne wadda matsala ce da an kai ruwa rana sosai malaman fikihu tunda an ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum to haula'i shahidu wa ra'awul hilala ko kuma duka su masu gaskiya ne ba wani wanda ake tuhuma har malam Anas ko ya kace malam awal dukkan su ba mu da matsala da su to wannan an yi sabani da yawa sai malamai suka ce in an samu sabanin gari ɗayan biyu ne ko ya zama da garin yayi nisa da ɗayan ko kuma sun yi kusa ko ya zama yayi nisa ko kuma ya zama na sun yi kusa idan sun yi kusa za a iya ba su hukunci guda ɗaya misali ƙananan garuruwa wanda suna waje guda kamar yanzu mu ce bahrain da kuwait wurare ne ƙanana ko kuma kuwait da saudi arabia eh a najeriya nijar ya yi nisa ina so zan kawo zan zo gurin ai a samu dai wasu kasashen da suke kusa da kusa wanda watakil al'amuransu ma iri ɗaya ne eh kamar kamar kenya da uganda duk ba ku san su ba kamar kenya da uganda wala ana musu hukuncin kamar ɗaya ne don yanzu a kenya in ka shiga kenya akwai distancing za ka yi tafiya da yawa za ka yi receiving call da layin uganda da layin kenya duk wanda kake da shi za ka yi receiving da dukkan kasashe guda biyu ne kamar wannan to irin wa'annan aka ce in aka samu amintattu sun gani daga a kenya uganda za ta iya ɗauka amma idan ya yi nisa ba za a yi haka ba kowa zai aiki da ganinsa dalili akan wannan shine ne muslim ya yi ruwayan hadisi daga kurayb babban sahabi ne kurayb yake cewa ummul fadl bintul haris daga garin madina ta aiki kurayb zuwa ga muawiya garin sham wani hadisi yana muslim ya kai kurayb zo ka kai min sako wajen muawiya garin sham sai ya karba sai ya isa sham ranar juma'a ya ce fakadimtu shama fakadaitu hajataha na isa sham na biya na isar mata da sakonta wastahalla alayya ramadanu kaga shi ma ya kira shi bai ce shahar ramadan ba ramadan ya same shi ne wa ana bisham ina cikin sham faraitul hilala ni ma naga wata lailatul juma'a a daren juma'a naga wata suka da azumi yaushe kenan asabar yace da kansa ya je sham yace summa qadimtul madinatu madinata fi akhir shahr yace daga nan kuma sai na dawo madina a ƙarshen wata na ya ce sai da madina a ƙarshen wata fasa'ala ne abdullahi bin abbas sai abdullahi ɗan abbas sai ya tambaye ni yake cewa kun ga wata yaushe ko ga wata sai na ce mun gan shi ran juma'a a sham a siriya kenan a can mun gani mun ɗauka ran asabar sai ce wa an tara aitan kai ma kurai ka ga watan ya ce kwarai nima na gan shi kuma mun ɗauka ran asabar kuma ya dawo ne yau 29 ga wata shi yana da azumi nawa 29 ko su kuma sun gani asabar sun dauka sai yake lakin na ra'ayna hulailata sabti yace mu kuma mun ganshi ran asabar za a baro kurayb aiki yace mu kuma mun ganshi ran ran asabar fala nazadu nasumu wallahi ba za mu gushe ba za mu yi ta azumi hatta nakmuna 30 aw narahu sai mun cika 30 kaga kurayb zai 30 da nawa kenan zai 31 ko kuma mu gan shi ko sun gan shi ma shi sai ya yi nawa ke ya yi talatin sai kureb sai ke cewa awala tattafi bi ru'yati muawiya ta wasu yamihi yanzu ba za ka wadatu da ganin watan muawiya da azuminsa ba to shi ma yana so ya faru wa abdullahi abbas aiki ne ai in suka yadda da suka dauki na muawiya za su rama rana daya fa qala sai ke cewa ina mu'awiyar yi nasa mumu yi nasu haka za a mara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka annabi ya umarce mu kasar mu ta yi namu wata kasa ma ta yi nata ba za mu kula da ganin watan wata kasa ba kowa ya yi nasa wannan ita ce magana mafi inganci in garin ya yi nisa wannan garin kuma ya yi nisa daga syria zuwa zuwa madina damascus zuwa cikin madinatul munawwara kilomita 1150 ne kilomita 1150 kaga nijar ma kenan ta yi wannan nijar ma ta kai wannan don daga nan duk ta inda za ka bi sai ka tafiyin kilomita 1000 da wani abu kafin ka isa ya mai ta sau da aka ingari ya yi nisa wannan babu laifi kowa su yi aiki da ganin watansu ke za ka jance wai kwai saboda ikhtilaful matale wa'annan location din na fitan wata me kuke haka kuke kiransu ko location ne ko me kuke kiransu a turancinku mafitan wata da abin nan dinsa haka ne ko to location na wata din yana sabawa duk wani distance da za a samu kilometer zai kai kaza a iya samun sabaninsa yanzu da lagos kasa ce da kasashen yarbawan nan a ce kasa ce mai cin gashin kanta ka ɗauka daga nan kuma har zuwa borno a ce kasa ce mai cin gashin kanta wannan distance zai iya ba mu ikhtilaful matale za a iya samun sabani na mafitar mafitar wata din matsala ta gaba insha Allah za mu gama wannan matsaloli din fadin Allah madaukin sarki o tayyib malamai sun yi ta fassara hakaza amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai wannan ba a fili ma fassaran take alkayat tabari alkaya at-tabari bawon Allah masanin tafsiri yake cewa yahtamilu an yakuna ta'awwala fihi qawl rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yati wa abtilu li ru'yati yace amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yana nufin hadisin sumu li ru'yatihi wa abtilu li ru'yatihi hum lahum ru'yatu wa nahnu lana ru'yatu haka haka kawai kowa yana da nasa masala ta gaba Allah yake cewa wali tukmilul iddata ku cika kididdigar wata din in ka sha biyar ka biya biyar idan duka watan ka sha yan garin ku ba su ba su sha ruwa ba sai da suka yi azumi 30 kamar mai ciki 30 zaki biya in 29 aka yi 29 zaka yi in ka taso daga wani gari sun yi talatin ka shigo garinka ka samu labari 29 kuma tun daga wancan garin kake shan ruwa na garinka za ka yi aiki da shi sai ka yi 29 mun gane in ka sha azumi biyar a garinka sai ka tafi umara kuma duk baka azumi umara ta kama ka tafiya umara ta kama ka da ka je can sai suka yi azumi 30 to yanzu azumi 30 za ka biya in ka koda garinka 29 suka yi wali tukmilul iddata al'ibra za a duba ina ka azumci ina azumin ka sha shi da yawa ka yi uku a nan ka je garin can sai ka samu an yi talatin to sai ka yi talatin ko da garin ka ishirin da tara aka yi ka yi biyar a can sai ka samu labari talatin suka yi amma da ka dawo garin ka sai ka samu ishirin da tara ne ishirin da tara za ka biya cikatan da za ka biya na ishirin ne wali tukmilul iddata wali tukabbiru Allah ala ma hadakum wannan kuma fadin Allah madaukin sarki wali tukabbiru Allah ala ma hadakum wannan shine za a yi takabbarori ga wannan shiryan da Allah subhanahu wata'ala ya mana na mun sauke mun gama Allah ka azurta mu da ganin ƙarshen wannan wata mai albarka in ka gama godiya ga ubangiji sai kai ta yin kabbarori ibnu abbas yake cewa haqqun alal muslimina idza ra'aw hilal shawwal haƙƙi ne ga musulmai in sun ga watan shawwal an yukabbiru su yi ta yin kabbara yukabbiru almar'u min ru'yati alhilal ila inqida'i alkhutbah har sai liman ya gama khutba sannan ya yanki wa yumsiku waqta khuruj al-imam wa yukabbiru bi takbirihi zaka wasu suka ce zaka yanke daga fitowar liman sai ka abin wasu mutane suka ce yukabbiru muriyatul hilal ila khurujil imam lis salah daga liman ya fito ya fice a fara sahu sahu ko sai an yi sahu ne ake kurba ko sai an yi sallah ko yana cewa sahu shikenan kabbara ta yanke sufyan yake cewa huwa takbir yawmul fitr shine kabbaru da ake ake yi ranan sallan karama ibn umar allah ƙara masa yadda ya kasance daga gari ya waye yana yin kabbarori ranar sallah har sai ya kurji min baiti hata ya ce musalla har sai ya zo filin idi sannan yake yankewa zai ta yin kabbarorinsa mafi galibin malamai sun ce a takbiri fi idil fitr min ashabin nabi wa aktharu ahli al-ilmi ala takbiri fi idil fitr min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghayrihim fi ma dhakara ibn al-mundhir wannan magana ce ta imamul kurtubi barin tsallake ta lafazin kabbarorin imamu malik da jama'a daga cikin malamai suka ce allahu akbar allahu akbar za ka yi su sau uku sai kuma a yi ta maimaitawa jabir bin abdullah da wasu daga cikin malamai ya rawaito daga Jabir bin Abdullah wasu daga cikin malamai suka ce yukabbiru wa yuhallilu wa yusabbihu athna at-takbir kana Allahu akbar Allahu akbar zaka ke la ilaha illallah alhamdulillah kaseera zaka ke hada tahmid da sauransu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi hamd Allahu akbar alama hadana da sauran lafuza na yin at-takbir walitukabbirullaha alama hadakum a abin da Ubangiji ya shiryar da ku, ƙila lamma dalla fihin nasara min tabdili siyamihim, ko kuma lima dallan nasara, alama hadakum ailitu azimuhu alama arshadakum ku girmama wannan watan a bisa shirya da Ubangiji ya muku mina shara'i na daga shari'o'i a cikinsu akwai azumin watan Ramadan, wala allakum tashkurun ko kwa gode wa Ubangiji. نعم على ربما مجي آية قبل
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان
نعم فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا الواو أنا استئنافية ne sabon magana muka dauko wasu suna cewa a ci gaba ne sannan sa'alaka ibadi anni sa'alaka fi'l madi ne wal kaf maf'ulun bihi maf'ul ne nasa عبادي فاعل والجملة في محل جر بالإضافة عني جار جرور فإني هرزوا كرشل لإرابين gobe zamu tashi kan wannan ayar insha Allah tabaaraka wa ta'ala zamu yi lirabin ta saboda akwai hukunce hukunce da suka shafi larabci a ciki sannan da izinin Allah mu shiga ka'idodi da sharuɗa na yin addu'a ya ake yin addu'a me yasa bayan gama azumin watan Ramadan aka kawo maganar yin addu'a akwai fa'ida wanda yake nuna mana cewa buɗe baki a lokacin buɗe baki addu'a karɓaɓɓiya ce fa inni qaribun ujibu da'wata da'i za da'ani wannan ayan tana nuna mana karka kuskura ka kai azumi baka nemi manya manyan bukatun ka kai ba balle kuma ka gama azumin yau a ce sallah ne yau a ce an ga wata to ka gode wa Allah ta hanyar kai ta yin addu'o'i duk zamu zo mu faɗi hukunce hukuncen da suke karkashi in Allah ya sa muna raye gobe Allah ka kai mu subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah tabaaraka wa ta'ala asusun marayu